إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يومنا رنا الصبر ashirin da takwas ga watan jimadal ula jiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da shida wanda ya muwafaka da talatin ga watan sha daya shekara dubu biyu da ashirin da hudu miladiya haihuwar annabi isa da maryam alaihi salam za mu ci gaba da karatu na ulumul qur'an a cikin wanda littafi mai albarka mai suna alfara'idul jalila lafar babban malami a shaikhu al'ustaz abdullahi gwandu rahimahullah da mun tsaya a ƙarshen babe na biyu a baiti na 121 yau kuma za a tashi sabon wato babe shine babe na uku a cikin wannan karatu shine darasi na goma to malam ya ce albabu salisu fi ma ya ta'allaku bi khattihi والخط ثابت من القرآن وسنة مخافة النسيان ترك الرسول جمعه في المصحف توقعا لنسخ منسوخ يفي وبعده جامعه الصديق لما أشاره له الفاروق واعتمد زيدا بهذا الشان إذ للنبي كاتب القرآن مستق مستقرئا من اللخاف والأسب مع الرقاب والرجال ما كتب فجمع القرآن في الصحائف ولم يميز أحرف التخالف فكانت الصحف لدى الصديق ثم تصارت بعد للفاروق ثم إلى حفصة أم المؤمنين بعد إلى اختلاف أمر المسلمين tumala ya ce wannan babi shi ne babi na uku zai yi magana akan abin da ya shafi haɓɓul ƙur'an wato rubuta alƙur'ani saboda a lokacin magabata wato makaranta alƙur'ani suna haddace ƙur'ani ta fuskar rubutu za ka rubuta ko ga allo ko ga dutse ko ga fata sai ka je ka yi ta bibiya kai ta bibiya kai ta bibiya kai ta bibiya sai ka haddace idan ka haddace abin da ka rubuta sai ka zo wajen malami sai ka bayar da har daɗi to kamin wannan idan ka yi rubutu kakan ɗauki rubutun sai ka kai ma shi malamin sai ya duba harafin da ka rubuta ba daidai ba sai ya gyara maka wasalin da ka aza ba daidai ba sai ya gyara ɗigo wanda ka ɗora ba daidai ba sai ya gyara maka to idan ya maka wannan tasihin ya kuma sai ka je ka yi ta muraja'a kana harda kana harda in ka haddace shikenan kuma sai ka sake rubutawa to haka suke hasu haddace alkur'ani to bayan ka haddace kuma za a baka dama ka shiga khalwa sai a ce ka je ka rubuta ƙur'anin da ka tun daga fatiha zuwa minal jannati wan nas bisa tsarin yadda aka koya ma rubutu za ka je ka samu takarda ko daga baya-baya kenan a wancan lokaci bisa duwatsuna suke yi ko fata in ka rubuta gaba ɗaya kakaf sai ka sake kawo ma malamin ko malaman sai su duba idan ka rubuta daidai to shi kenan har da ka ta yi in kuma ka samu kusakurai kila kuma ana ganin masu yawa to za a sake mayar da kai har daɗi saboda ƙur'anin bai zauna ba kenan da ya zauna da ka rubuta shi da kyau to wancan lokaci waɗannan su ake kira da hufazul ƙur'an su kuma ake kira da alƙurra'u kuma sharaɗi ne na a kira ka mahaddacin ƙur'ani sai ka yi wannan wani sai ka samu ya rubuta ƙur'ani sau ɗaya wani sau biyu wani sau uku wani sau goma ma eh ta wannan mataki ne sai a abin nan daga baya baya sai a zo a baka award a naɗa ka a ce to wannan gwani ne na ƙur'ani eh wannan gwani ne ya iya karatu ya iya rubutawa amma in ka haddace ba za ka iya rubutawa ba to har da ka bata cika ba to sadda aka rasa musafin fa ana buƙatar kuma a rubuta shi a ga baka da wani amfani baka da wani amfani so kuma shi alkur'ani rubutunsa za ka ga daban ne za ka ga ya saba ma a wurare daban-daban ya saba ma ka'idodi na ibla'i to wannan yana daga cikin lalacewar ilimi yanzu za ka ga shigo da makarantu na islamiyya sai suka kashe wannan fannin sai ga mutum ya haddace ƙur'ani a makaranta ta tahafiz amma hizo ɗaya ba zai iya rubuta maka ba da kai hizo ɗaya amma kuma kila an je an yi musabaka ma ya yi ta jiha ko ya yi ta ƙasa ya ci to wannan lalacewar ilimi ne in ana maganar masana ƙur'ani ba sa ciki ba sa ciki to shi yasa shehu abdullahi ya kawo maganar sa'anan saboda su su da suka zo ma daga baya-baya wannan tsari namu yanzu da ake karanta ƙur'ani ba su san shi ba ba su san shi ba su ta hanyar rubutu suka sani to shi yasa kaga ya shigo da wannan babi kuma shine ɗariƙa ta magabata shine hanyar magabata amma mu yanzu da mushafi ya yawa ana buga kwafis da yawa shi kenan kawai sai dai ka ɗauki ƙur'ani ka je wajen malami ka buɗe yana abin nan to wannan lalacewar ilimi ne to shi ne mala ya ce walhattu rubutu a ce a rubuta alkur'ani sabitun abu ne wanda yake tabbatacce min alkur'ani an samu dalili daga alkur'ani in ka shiga cikin alkur'ani za ka ga akwai wasu ayoyi da ke tabbatar da cewa ƙur'ani ana buƙatar a koyi rubutunsa a iya rubuta shi kuma a rubuta shi faɗin Allah ta'ala nun wal ƙalami sai ce wa ma ya kaga ai wallazi ya da abin nan da suke rubutawa a ga mala'iku ma rubutu suke yi eh ba za su dogara ga iya abin da suka haddace ba mala'ikun karan kansu rubutu suke yi to shi yasa ba za ka fita daga layin awam ba an gane ko kuma a ce dai waɗanda dai ga su jahilai dole sai ka iya rubutu karatu da rubutu haka suke tafiya ba wai karatu ɗaya ake so a iya ba hadda rubutawa hadda rubutawa haka a suratul alaq Allah ma ya faɗa yake cewa ikra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaq ikra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam shine mahallin shahid ay allazi 'allama al insana al kitabata bil qalam shine zaka kaddara ayan Allah nan da ya sanar da dan adam rubutu da alƙalami to kaga ambaton alƙalami kamar yadda waccan aya ta gabata nun wal qalami da kuma cewa wa ma yasfuru ya tabbatar maka da rubutu haka wannan aya ita ma da Allah ya ce allazi allama bil qalam ambaton alƙalami to ya tabbatar maka da rubutu eh ai allamal insana alkitabata bil kalam Allah fa shi ya sanar da dan adam yadda zai yi rubutu da alkalami shi yasa malamai suka ce ashe rubutu ma baiwa ce falala ce da iba ce dan zaka ga wasu basu iya ba basu iya ba to wannan a qur'ani kenan haka a cikin hadisi za mu ga cewa annabi yana da kuttabul wahayi waɗanda in wahayi ya sauka akwai rubutu ma da aka yi kan sunayensu wane sakataren annabi ne in wahayi ya sauka to su yake kira ya ne musu imla'i suna rubutawa irinsu zaidu irinsu mu'awiya da makamantansu to kai ya za ka zauna ka ce ba za ka koyi rubutu ba kuma a matsayinka na ɗalibi kaga ai ba daidai ba ne to da wa kake koyi kenan inda ƙur'ani kake koyi to ka ji abin da ƙur'ani ya ce inda annabi kake koyi to ka ji abin da annabi ya yi shi baya rubutu amma yakan sa a yi sallallahu alaihi wasallama shi yasa malamai suka ce shi kaɗai ne rashin rubutu yake falala gare shi amma duk wanda ba shi bayan an ka ce bai iya rubutu ba ko karatu to wannan suka ne aibi ba yabo ba ne amma shi annabi falala ce eh saboda inda yana rubutu to da mushrikai sun samu kofar da za su ce ai qur'anin ma rubutawa ai da hannunsa kamar yadda Allah da kansa ya faɗa to wannan shine wal khattu sabitun min al qur'ani wa sunnatin ay wa sunnatin rasul to me yasa menene illa da tassa ake son a koyi rubutu a iya rubutu shine mala ya ce makhafatan nisiyani saboda jin tsoron mantuwa sai da yawa zaka ga ka haddace abu ka san shi amma daga baya sai ka neme shi ƙasa da sama ka rasa shi to inda ka rubuta ba kaga ɗaukowa kawai za ka yi ka duba kenan a to ai fa'ida kaza da na taɓa jinta a wajen wani malami na rubuta ta a wuri kaza sai ka je ka ɗau amma in baka rubuta ba shi kenan sai dai ka sake koma wajen malamin kuma ka sake tambaya wannan shi ne shi yasa al-khatibul bagadadi ya rubuta littafi mai suna ta ƙayyidul ilmi wato duk abin da ka ji bayan ka haddace to ka rubuta shi saboda kwakwalwa tun da ba wahayi ake mata ba ba a bata amana ba ba ta amana wata ran za ta iya yaudarar ka to shi yasa ka haddace bayan ka haddace kuma ka rubuta shi rubutun ba wai za ka yi ne gare shi don ka dogara gare shi ba istiqlalan a'a amfaninsa makafatan nisiyani kenan kaga har da ita ce al'asul kuma rubutawan karya hana ma haddacewa za ka rubuta ne saboda a matsayinka da ɗan adam za ka iya mantawa in ka manta to dama ka rubuta sai ka je ka ɗauko sai ka duba to haka ake yi haɗawa biyun ake yi sai a dogara ga harda shi asalin karatu to harda ne amfanin rubutu shine gudun mantuwa tunda ba a yi maka wahayi shi annabi kaga wahayi ake masa eh hatta rubuta wanda yake cewa sahabbai su yi ana yi ne saboda 'yan baya ba don shi ba shi bai da bukata saboda wahayi ake masa an gane? tarakar rasulu jam'ahu fil mushafi الرسول النبي صلى الله عليه وسلم ترك يا بر جمعه تترى القرآن في المصحف أتكلم مصحف قواعد annabi har ya bar duniya bai yi umarni a haɗa ƙur'ani a mushafi ɗaya kamar yadda muke ganin sa a yanzu ba a ce gashi an tattara takarda ɗaya biyu uku kila ɗari ko dubu suna ɗauke da ƙur'ani tun daga farko har ƙarshe to a zamanin annabi babu wannan abin da kawai yake yi in an masa wahayin wasu ayoyi ko wata sura sai ya kira masu rubuta sai su rubuta kowa yana rubutawa ne a karan kansa wancan rubutunsa daban wannan ma nasa daban ina fatar an gane amma a ce ga wani musafi a zamanin annabi wanda za ka iya ɗaukawa ka duba ka karanta babu jumiyarsa tawakku'an saboda jira da saurare linaskhi mansufin domin a goge abin da za a goge ya fi wanda zai zo daga baya tunda matukar annabi yana raye kaga wahayi bai yanke ba ko ba haka ba sannan kuma cikin hikimar Allah saboda tausayawa al'umma sai ya shigo da wani abu da ake kira da annasku ba na annasku shine akan zo da wata doka ko wani hukunci to daga baya watakila aka samu wasu dalilai kila hukuncin ya yi nauyi ga al'umma to sai daga baya sai Allah ya goge wancan hukuncin sai ya kawo wani mai sauki saboda tausayawa al'umma to kaga yan an ka ce annabi ya tara alkur'ani gaba daya bayan an tara bayan kwana biyu kuma sai ga wani wahayi yana umarni da cewa aya kaza an goge ta to kaga sai an sake shafe wannan mushafin kuma a sake rubuta wani saboda a gyara wancan to shi sai annabi sai ya kyale alkur'ani a haka amma dai yana nan rubuce a hannun waɗanda suke rubutawa sannan kuma waɗanda suka haddace waɗanda ya gaya mana a baya waɗanda suka haddace alkur'ani a zamanin annabi sun haddace shi a kirazansu waɗanda suka rubuta su kuma sun rubuta akwai waɗanda su biyun suka hada sun rubuta kuma sun haddace yawai shi zaidu ibn sabit radiyallahu anhu to shine tawaqqu'an li naskhi mansukhin yafi domin jiran abin da zai zo na goge wanda za a goge yafi da zai zo daga baya wa ba'dahu bayan wafatin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yanzu tunda annabi ya bar duniya kaga wacce illar ta kau tunda ba wani wanda ake wa wahayi ba za a ce ga wani hukunci ya sauka kuma ya goge wani hukunci ba tunda wanda ake wa wahayi ya bar duniya jami'uhu wanda ya har hada alkur'ani a siddiqu shine abubakar ne siddiq bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya to zamanin sayyiduna abubakar akwai wani yaƙi da aka yi ana kiran ana kiransa da wato yaƙin yamama yawmul yamama to a wannan yaƙi an kashe mahaddata alkur'ani daga cikin sahabbai da yawa huffazul qur'an da yawa an haka shi su to wannan abun sai ya tada ma na umar hankali hankalinsa ya tashi sai ga cewa wani mahaddaci ne wani mahaddaci ne wani mahaddaci ne an kashe shi to yanzu aka sake wani yaƙi aka sake kashe ire-irensu ai akwai matsala za a rasa alƙur'ani sai zo ya samu sayiduna abubakar ya ce shi baga abin da yake gani ya gaggauta ba da umarni a rubuta alkur'ani a tara shi wuri ɗaya a mushafi saboda kaga abin da ya faru a yamama ɗin nan in aka sake samun irin wannan to an samu matsala sai abubakar radiyallahu anhu sai ga to ya zai yi abin da manzan Allah bai ba shi ya jagoranci tara alkur'ani alhali kuma annabi bai tara ba farko bai gamsu ba daga baya dai shi ma Allah sai ya masa imhal sai ya kinsa masa ilhami ya kinsa masa a ransa cewa wannan abin da sayyidina umar ya hango haka yake haka yake to shine sai sayyidina umar ya sayyidina abubakar ya gamsu tunda shine khalifa a wannan lokaci to shine yake magana wa ba'dahu bayan wucewar ma'aiki jami'uhu wanda ya fara tara alkur'ani as-siddiqu sayyidina abubakar lamma asharahu lahul faruku lokacin da umarul faruk ya masa ishara zuwa ga haka kuma ya karbi wannan shawara daga baya ya karbi wannan shawara daga baya sai ce masa yi na umar tuya za a yace kawai yanzu ni ina ba da shawara ka nemi ɗaya daga cikin kuttabun nabi sakatarorin manzan Allah sai ka naɗa shi shine ciyaman eh shine ciyaman na gaba ɗaya na tarawa sai cewa ya ce zaidu ibn sabit saboda shi abu biyu ya tara Allah ya ba shi ƙarfin harda yana da harda sosai mai ƙarfin gaske kuma ya iya rubutu Allah ya bai bayo rubutu eh cikin zabe shi kaga walalar da Allah ya ba shi sai da na abubakar ya ce to shi kenan to shi ne wa da da shi abubakar da umar alif ɗin nan na tasniya ne sai suka dogara suka dogara ga zaidu ma'ana suka sanya zaidu ya zama umda ya zama shugaba ya zama ciyaman na wannan al'amari bai haza shani da wannan sha'ani suka kira suka ce to ga abin da muke gani saboda haka an naɗa ka kai ne ciyaman ka je ka tsara yadda za ka tsara abin da muke nema a tara alkur'ani waje ɗaya duk abin da shi wannan tarawa duk abin da ya tabbata alkur'ani ne kawai a samo shi a haɗa shi waje ɗaya kawai abin da ake bukata ya ce to shi kenan to dalilin da yasa suka dogara gare shi izlin nabi ya katibul qur'ani saboda shi marubuci ne ga annabi shi fa annabi baya rubutu amma in suna rubutun kuma suna kuskure kuma yana gyara musu shi bai iya ba in an rubuta kaza sai ga jaciya ba haka ba ne kaza za a yi kaza za a yi a gani daga Allah kenan eh to kaga hikima ta Allah kenan to sai suka kalli wannan suka kalli wancan iya rubutun nasa gashi kuma yana rubutawa annabi sannan kuma gashi ya haddace kuma ga hadda tare da shi sai suka dogara suka san ya shi ya zama ciya kawai abin da ake nema yanzu a hada alkur'ani a musafi daya duk abin da ya tabbata ƙur'ani ne shi kenan to haka yi nan take sai ya haɗa kwamiti sai ya bi wata hanya ita ce malam zai yi bayani mustaqri'an sai shi zaidu ya dinga bibiyar ma kutiba ga ya can ƙarshe ya dinga bibiyar duk abin da aka rubuta minan likhafi daga duwar watsu jam'u lukhfatin an ce lukhfa shine dutse tunda akwai waɗanda su ga dutse suke rubutawa da babu babu yalwa ta takarda a wannan lokaci wal'usub shi kuma jam'i ne na asib ya ce asib shine jaridun na khali an gani wannan kunnuwa na dabino masu faɗin nan to akwai waɗanda su kuma gare shi suke rubuta alƙur'ani su ake zuwa a saro na aka saro a shanya su bushe sai a zo a rubuta alƙur'ani sai a je a ɓoye to wanda ga dutse yake rubutawa aka neme shi ya kawo abin da ya rubuta wanda shi kuma ga abin nan dabino yake rubutawa shi ma aka neme shi ya tattaro ya kawo ma'arriƙa'i tare da waɗanda suke rubutawa ga fatu jam'u ruƙu'atin ruƙu'a ana kiran fata da ruƙu'a haka takarda ma ana kiranta da ruƙu'a shi ma mai rubutawa ga fata shi ma aka nemi ya kawo warrijali da mazajen da suka haddace ga kirazansu to kaji hanyar da bi duk wanda an kasa yana da alaƙa da alƙur'ani daga annabi to sai aka nemo shi rubutawa kai to ka mana rubutun magani sai a duba a ɗauki na ɗauka hadda cewa kai to kawo mana hardat to haka zaidu ya bi gaba ɗaya sai ya tattara sai da aka tattara min aljinnati wan nas da wasu ruwayoyi an ce bayan ma ya gama tattaunawan sai aka samu wata aya a ƙarshen suratu tauba suratu tauba aka samu laqad ja'akum rasulun min anfusikum aka samu wani shi kaɗai ya haddace ta waɗancan duk ba su rubuta ba yana kawo ta ko sai suka ce eh gaskiya ne tabbas annabi ya koyar da ita kuma a wuri kaza take sai aka sa ta a wurinta to shine fajama alqur'ana fi sahaif eh sai shi zaidu ya tattara alkur'ani a cikin takardu daban-daban masu yawa saboda muhimmi ne a dai hada don ba ana tsaya a kula da wasu kira'at ko waye da sauransu ba duk abin da ya tabbata alkur'ani a samu a hada walam yumayyiz shi yasa shi zaidu bai rarrabe tsakanin a harufar takhalufi wato harufa na sabanin kira'a ba tunda mun karanta a baya cewa ƙur'ani ya sauka ala saba'ati a harufe akwai waɗanda za ka ga imala suke wasu ba sa imala wasu tashili suke wasu ba sa yi ta haƙiƙi suke yi da makamantansu to haka wajen saɓanin karatu ta amaluna ko ya amaluna duk bai rarrabe ba irin su wa mallahu bai gafilin amma ta'amalu to da ya zo wurin ta'amaluna bai rarrabe cewa akwai ƙira'a ta'amaluna da ta'un ba akwai kuma ƙira'a ya amaluna da ya'u shi zai da bai yi wannan tamizi ba tunda kun san ba ɗigaga a wannan lokaci ba ɗigo babu ɗigo na ba'un babu na ya'un babu na ta'un babu na nunun babu na kafin babu na fa'un babu na gainun babu na za'un duk wani digo da kake gani cikin alkur'ani babu shi to kaga an zo ta amalu na kaga sai ayi bayani to suka ce kawai wata alama yayi shi zaidu duk inda an ga samu takhalufu alƙira'a to in yazo sai yi wata alama wadda su in sun ga alama za su gane ana karantawa kaza ana karantawa kaza to daga baya ne kamar yadda za mu karanta aka samu waɗanda suka wa alƙur'ani digagga digagga aka fara yi masa bayan digagga sannan daga baya sai aka yi masa wasali amma da wasalin da digo duka babu kuma ga suke karanta abinsu kuma suna fahimta lalacewa ilimi shi yasa Allah ya samu wasu fahimta cewa to ya kamata a sa digaggafa in ba ga ba za a yi kwaba eh a gairu yanzu kulhu wallahu to kudin nan da babu digo to in ka zo ya za ka karanta shi in ka zo ya za ka karanta shi kenan to ka gani to amma su in sun zo suna ganewa to inda babu saɓani na ƙira'a to sai ya bar shi haka nan babu wata alama amma inda akwai saɓani ko imala ko wani abu to sai ya wata alama to abin da yake nan eh eh ina ina za a zabe shi an daina amfani da shi yanzu na ci gaba ko akwai shi wa zai iya karanta shi ko da akwai shi ba za mu iya karanta shi ba tun da mu ba mu yi talakin abin ba to ka gani shi ma da an daina amfani da shi daga baya ai sai aka dawo gana arrasmul usmani wanda zai yi magana a kansa wanda shi ma ɗin dai tafiya guda ce babu ɗiga duk da shi an ɗan samu canji shi sai da na usman to ya kula da kira'at shi kusan kira'at ma ya tara yawwa duk abin da ya tabbat duk abin da ya fita daga kira'o'in nan guda goma ɗin nan da muka ambata a baya to ba a rubuta shi ba saɓanin na abubakar hadda alƙira'atu shawaz duk an har hada amma shi sai da na usman da ya zo sai ya taci yawo to shi yasa duk abin da bai cikin arrasmul usmani din nan to sai kaga malamai sun ce ba qur'ani bane fakanat as-suhuf lada siddiqi to da zaidu ya gama shi ya gama nashi aiki sai ya ɗauko waɗannan takardu sai kawo ma khalifa sai khalifa ya aji kaga in ma wani dalili ya sa makaranta sun mutu to yanzu dai akwai ƙur'ani ba za a rasa alƙur'ani ba to bayan wucewar sayidu na abubakar sun mata sannan tsarar takardun sun ka kasance ba'adu bayan wucewar salil faruƙi sai aka dawo da su ga umar bayan an ɗora shi a khalifanci inda da abubakar ya wuce shine khalifa shine khalifa sayyiduna umar da sai aka ɗauko takardun aka hannanta masa summa ila hafsata ummil mu'minin to bayan rasuwar umar ibn al-khattab radiyallahu anhu sai takardun suka dawo ga matar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ita ce Hafsa diyar shi Umar din yawwa sai takardun suka ci gaba da zama a wurinta wannan saha'ib din takardu ne masu yawa tunda komai an rubuta komai an rubuta ummul mu'minin wadda take uwa ce ta mumine tunda matar annabi ce to shine ba'adu wato bayan rasuwar mahaifin nata to takardun sun ci gaba da zama a wurinta ilakhtilafi amril musulmin har sai da aka samu sabanin musulmai wanda wannan sabanin shi kuma shi ya bayu sayyiduna usman shi kuma ya sake haɗa nashi saɓanin da aka samu shine saɓani na ƙira'a tunda mun ji a baya shi zaidu da ya zo bai yi tamyizi ba bai yi bayani akan abin da ya shafi ƙira'at da sauransu ba ko takhaluf na lugat na su al'arab tunda kamar yadda muka faɗa a baya idan wahayi ya sauka to in zai annabi sallallahu alaihi sallama zai koyar da sahabbai ko wasu to yakan kalli lugarsu wani ƙuraishi ne wani yamani ne wani huzaili ne to kowa annabi yakan karantar da shi gwargwadon yadda yake nashi larabci to wannan sai bai aka dinga samun saɓani a wurinsu wannan ya karanta da waccan luga wancan ya karanta da waccan luga wannan ya kuskurantar da wancan wancan ya kuskurantar da wannan kowa yana cewa nashi addini nashi a ƙur'ani na wancan ba ƙur'ani ba ne to nan za mu tsaya in mun dawo sai mu tashi nan سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته